من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallaci na markas kabiru da da yake unguwa ta mar'afan a nan gari na da mabaranta masu yin albarka da alkhairi a wannan haɗuwa ta mu domin ci gaba da darasi na littafi na usulu salasa wa adillatuha na al-imam al-sheikh al-mujaddid muhammad bin abdul رحمة الله تبارك وتعالى عليه إن شاء الله كنا عدلة اللي يرجع جباتها من جمع الأصل الثاني كنا من جمع الأصل الأول معرفة الرب يكون الأصل الثاني معرفة الدين يكون إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ذا الأصل الثالث معرفة النبي wanda daman littafin wannan an gida shi ne a kan tushushukan nan guda uku wanda za a yi tambaya a kan su ranar tashar kiyama al'asuwar awwal mun gan shi al'asuwar sani mun gani insha Allah ta ne za mu rakaza a kan al'asuwar salis ma'arifatu na biyu kun muhammadin sallallahu alaihi wa sallama haka ma da ya sanya ma wannan asalin gulmani walaita al'asuwar salis معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من, من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا ورسولا نعم وانا كده شيء العصر الثالث كنا مقطع النظام هارم كراتو سكيشي أيو مالك الأصل الثالث أسدي نعوك كنا كاكتا تنبيع تأكو wanda za a ma mutum a kabari amsarta da kuma ka san hamsa bayan ka san hamsa ka yi aiki da ita ka kudurce na kudurcewa shi ma ya ce al'asu salis ma'arifatu na biyu kuma sanin annabin dan bai sa malam bai ce ba ma'arifatu na biyu na sai ce ma'arifatu na biyu saboda a majali ne na koyarwa ana so hankalinka ya tunkaro don ka san kai mai sauraro an rakkaza a kanka ko kuma masu ji masu karantawa an rakkaza a kansu ma'arifatu da biyu kuma sanin annabi shi ne wa annabi muhammad sallallahu tare da cewa malam ma wannan annabi shi ne sai dai ya bi wani salo don ya maido hankalin masu karantawa ko masu bi su karatu muhammadu wannan shi ne sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kaga sanin manzon Allah sallallahu sama yana daga cikin tushe na addini yana daga cikin asalluka guda uku yana daga cikin tambayoyin da ake ma mutum ranar tashar kiyama sanin manzon Allah sallallahu malamai suke cewa to ta yaya mutum zai san manzon Allah sallallahu alaihi suka ce ya san shi ta bangaren sunan shi da dangantar shi ya san shi ta bangaren ɗabi'un shi da siffofin shi ya san shi ta ɓangaren aikin shi menene yake yi na da'awa ya san shi ta ɓangaren darajar da Allah ya mishi ya san shi ta ɓangaren tarihin shi da shaklin ha da sahabban shi da ɗabi'un shi da yadda ya rayu kenan sanin manzana kuma ta tattabi ɓangarurruka da dama to malam sai zai ba fara ba mu ɓangaren dangantar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da sunan manzana ya ce wa huwa muhammad ibn abdullah shine muhammad za mu yi bayani akan wakfa akan sunan manzalar sama sunan ma'aifin shi abdullah wanda ya rasu tun kafin a aife shi wada bin abdulmuttalib ɗan abdulmuttalib abdulmuttalib shi ne kaka ga manzan Allah sallallahu sama bin hashi ɗan hashi su da ake cewa banu hashi wada banu hashi da akwai banu muttalib da akwai banu abdul muttalib suna da yawa banu hashim to kenan kaga manzalar sama daga cikin butun in shawa yana intimai zuwa ga banu hashim to kafin malam ya bayani wa hashim min quraish sai mu dawo wakfa akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhammad shine sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min alhamdulillah daga yabo muhammad min alhamdu ne daga yabo to sunan manzanar sama yana ishara akan cewa muhammadun abin yabo wanda ake yaba a duniya da lahira wanda mutane suke yaban shi mala'iku suke yaban shi dukkanin halittu suke yaban shi kai allah maɗaukakin sarki ma yake yaban shi muhammadu wani zai ce to yaya kakan shi abdulmuttalib da ya sanya mishi suna ya aka yi ka iya cewa dangam da katar ne da dace Allah ya datar da shi zaɓa mashi wani su na fara sannan kuma loka iya cewa ƙwarewar shi a larabci ya ga wannan sunan ya dace ya sa shi don ya zamto abin da ne saboda laraba suna da wani abu in za su sa suna sai sun duba ma'ana suke sa suna ba irin mutanen ba a yanzu ka ga mutum kawai gwabta suna zai bar ruwan shi da ma'ana haka ga mutum ya sawa ɗan shi kaka a gada ko mazan a gada ka ga mutum ya sawa ɗan shi suna najis yana nan najis ya yi sa najis da makamanta haka kuma ka gani shi kan su wasu ne sun halawo suna to shi ya hararo ma'anar muhammadu wanda ake yabo wanda yake da ɗabi'u kyakkyawa na yabo to ne sai ya mashi kuma alhamdulillah sai ranto muhammadun abin yabo a duniya da lahira wanda babu daga cikin mutane daga cikin halittu gabaki ɗaya babu wanda yake shayahu kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fasal arshi mahmud wa hada muhammad allah madaukakin sarki mahmud ne daga cikin awsaf sifofin allah mahmud ne to muhammadu ma muhammadu ne allah abin yabo ne muhammadu abin yabo ne allah matsarki sarki ya zaɓa mashi wannan su ne wasu na cewa a tarihi an taɓa yin wani da aka sanya musu suna muhammad amma abin da ya fi ƙarfin da ne ya yi tabbata a tarihi babu wanda aka taɓa sanya mashi wannan suna na'am ahmad da sauran sunayen an samu mutane kafin mazala amma dai muhammadu babu wanda aka taɓa sanya ma wanda suna abin da yi karfin dalili duk da wasu malamai suna ganin eh an samu hadar amma duk wanda aka sanya muhammad bayan manzala sallallahu alaihi wasallam hadar kinan abdul muttalib ya sanya mishi suna saboda haka to he mala yace eh na mala yace na na sai malam ya ce bin abdullah ɗan abdullah abdullah ta ne ga abdulmuttalib ko wani lokaci magana sama a hadisi yake cewa anablu da bilhai ni ta ne ga mutane guda ruwan da an kusa dab da a yanka su abdulmihai ma'aifin manzan Allah ne guda biyu ɗaya ma'aifi na kusa shi ne abdullah ɗaya ma'aifi na nesa shi ne ismail kan annabi ibrahim ya bani ya inni a rafin manajin an ni azbahuka ko yi ma da tara har an kusa yanka shi sai allah ya kubuta da shi ko to abdulmuttalib ma ya yi addawa da ya alkawari in ya samu wani abin shi zai yanka ɗaya daga cikin yayan shi ƙuri'a ne ta faɗo ga ɗan ga abdullah ma'aikin manzala ta sama an kusa yanka shi mana allah ya zaɓa da shi shi sa manzala ke faɗi a hadisi ke cewa a nabnu da bihai domin da akwai ɗan rauni amma dai wannan ma'anar tabbatacciya ce a tarihi ba a hadisi yana da akwai ɗan rauni كان محمد بن عبد الله رسول الله ثم دارت معه بن عبد المطلب عبد المطلب أتى رسول شيء با با عبد المطلب بل با ko Hisham ne ko Hashim ko makamanta haka yadda aka yi ya rayu ne a yanki na Madina garin ma'aikin shi Abdul Muttalib to sai ɗan uwan shi Al-Muttalib ya je ya ɗauko shi to su da in ka zan mutum ya zo da wani ya ke ba wa shi kawai ya ke ce shi a zai mutar ba wa mutar alhali ɗan ko shi to daga nan ya suna ya bi shi wanda ce ta bai halitta maka sun yawa mai mai kyau suna ɗanka abdul mutar wanda ma ba shi da ya gane yake cewa maɗan kaga an wara ko maɗan gani kaga bahaushe ya gargata amma abdul muttalib da halitta ba kina kaga wannan bahaushe da ya karkata ba da ya karkata ba da zuwa ga abin da yake ko al muttalib ko kuma madal ko mutallabi wanda a magana da ce ma abdul muttalib saboda al muttalib ba sunan Allah ne shi ne in ka koma ta za a gane saboda da yasa aka tsaya mishi kina abdul muttalib shi kuma dan hashim to in aka ce banu hashim wanda in aka ce banu hashim ana nufin da su da yake da suna iyalan dangi zuriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan suna cikin ahlul bait banu hashim to da akwai bani muttalib muttalib shi dan uwa ne ga hashim hada kenan abdul muttalib nisba ce aka yi wanda ba sani ba suka fata bawon shi ne sai suka ce banu abdul muttalib hada wannan kenan shi ne tarihin da ke da kai kenan banu hashim suna da zatuwa to banu hashim suna daga cikin zaɓaɓɓu a cikin ƙwarasha kamar yadda za mu gani shi sama da ce hashimun min ƙwarash su hashim ciki ne daga cikin ciki na ƙwarashawa ƙwarasha babbar kabila ce ta larabawa mai asali mai tushe ba ba kenan hashim ciki ne daga cikin ciki na ƙwarashawa wa hashimun min ƙwarash yana nan kinan banu hashim min quraish daga cikin quraisha suke su kuma quraishawa ha kuma da cewa quraish ne al-arabi su quraishawa suna daga cikin kabilu na larabawa wal arabu min zurriyyat isma'il ibn ibrahim su kuma larabawa asalin su daga zuriya ta isma'il ibn ibrahim annabi isma'il kan annabi ibrahim al-khalil annabi ibrahim khalil na Allah ba da haɗi na Allah maɗauki sarki to ke nan nan kaga mai mana yake so ya maka asalin ƙurayshawa daga cikin ƴaƴa ne na zuriya ta annabi isma'il annabi isma'il ma'aifin shi sara annabi ibrahim ya ɗauko shi ya ɗauko ma'aifin shi ya kawo ta daidai yanki inda maka take aka haife shi a nan ya taso ya yi aure da larabawan da suke nan gurin shi ne farkon wanda ya fara larabci na asali ƙwararren larabci kanin sa ana larabci amma bai kai ba ƙwarewar da larabci ya kai bayan aihuwar shi shi ne tausikin da ke da kwai tsakanin malaman tare to da haka aka samu laraba shi yasa malamai ke kasa laraba gida biyu al'arabu al'arab da kuma al'arab al-musta'ariba al'arab al'arab su ne asalin larabawa wanda aka yi su kafin zuwan annabi ismail dukkaninsu an ce sun riga sun yanke sai banu qahtan wanda ke zaune a mai kyau suna yanki na yamma kinan al'arab al'arab su ne al'arab al'ulat asalin larabawa babu kabilun sai kabila ne wanda ake ce mata banu qahtan bayan su sai kuma al'arabul musta'ariba larabawan da shiga larabci suka yi koyon larabci suka yi sun taso a cikin larabawa su ma yanka koma larabawa kaga annabi isma'il ba ba larabe bane ba sanin shi wani annabi isma'il ba ba larabe bane ba san shi an aibe shi a yanki na laraba ya taso ya koyi larabci ya kware a larabci ya auri ba laraba ya taso tare da laraba wada su ne daga dukkanin zuriya ta da dukkanin kabilun da aka same su daga zuriya ta annabi isma'il ana ce da su al'arab al-musta'ariba larabawan da suka koyi larabci al-musta'arib wanda ya koyi larabci ya koma ga larabe don koyi larabci ne ce ta za ka ji wata makalma mashura a nan za ku fi ta rata ya ce al-musta'aribu wanda suka koyi larabci wanda ya karatu na larabci dogo har ma yake ganin shi ya zama larabe ba المتعب واضح كنا وانا سوني نوعي نلا رباوة إنك التصنيف دا أكلم على متاني كي كي متاني كلا أكل دا أقول العرب العرب دا أقول العرب المستعربة دا أقول العجب كنا وإن دا وإن نبا سوني عجب وإن دا على رباوة كاية توا يند مصطلح بهوشي كي توا باباني وإن دا بهوشي باباني heri in kabila ce wadda take zaune da bahaushe ya san hausa ko wanda bai san hausa ba in ka shi ne mai tasnifin mutane da malaman tarihi suke a sauƙi a in za su fara bayani da su ba kenan kurashawa suna daga cikin kabilun da suka fito daga zuriya ta annabi isma'il ɗan annabi ibrahim to dama annabi ibrahim ya da 'ya'ya guda biyu annabawa da akwai annabi ishaq da akwai annabi wanda yake da suna isma'il annabi isma'il larabawa ta hanyar shi kauto duk wani annabin da yana cikin larabawa ta hanyar annabi isma'il mutu sai annabi ishaq su kuma banu isra'il yahudawa da nasarawa da sauransu dukkanin ta hanyar duk annabawa da aka furowa bani isra'ila ta annar dawo da su ba su musa isa da sauransu dukkanin su ta bangaren da yake suna annabi ishaq wa ba kuma kowanne ma aiki ya shiga jai wannan shi ne kenan bayani shi ne malai ce wa huwa muhammad bin abdullah shi ne muhammad dan abdullah bin abdul muttalib bin hashim wa hashim min quraish malaman sira suna haɗo danganta ta manzala sama muhammad bin abdullahi bin abdul mutalib bin kaza bin kaza bin kaza bin adnan nan ne ingantaccen nasaba sama da adnan saɓani ke da kai yau shi yasa mutum ya samu tabbaci sama da adnan saɓani ke da kai da dama da danganta manzala sama sai ma da ya kama ka iya nan gudu ya kai ɗaya da kawazar wa hashimun min quraish kenan shi kuma hashim yana daga cikin quraishawa banu shi hashim da shi da ƴaƴan shi kaga kenan daga cikin ƴaƴan hashim da akwai hisham shine abdul muttalib ko da akwai kuma me yake da suna al muttalib da sauransu suna da yawa wa quraish min al arab shi yasa mu saurara mai in kaji an ce banal muttalib ba ana yin babalu abdul muttal daga cikin kusakuran da mutane suke farawa fadawa a cikin sira in ka ji an ce balal muttal ana yin ƴaƴan al-muttal dan uwa ga hashi wada ba ana yin ba ƴaƴan abdul muttal bal shi abdul muttal yana da cikin ƴaƴan hashi yana da cikin banu hashi kenan duk lokacin da kaji an ce balal muttal laisu min alil baiti ba ana yin ba abu mutalib shi ka mutum ya ji an ce banu banu hashim min alil baiti wa amma banu mutalib laisu min alil baiti sai mutum ya shiga cikin rukani to an ce banu hashim suna daga cikin alil baiti to kuma ya za a ce ɗayan abdul mutalib ba sa cikin alil baiti sai mutum ya shiga cikin rukani alhali shi abdul mutalib ya yi da cikin hashim kuma aka ce banu mutalib ana yin al-mutalib ɗan uwa ga hashim wanda ya rike abdul muttalib ke ya zo ya ɗauko shi daga makka ha mutane ya karanta bawa shi ya rike ta abdul muttalib bawa na abdul muttalib ba ba wannan kina shi ne bayanin kina mutum ya samu ta akuri a kan haka shi da mara cewa wa ƙorashin ne da arab kenan mara gaman bayyana suna daga cikin al'arab al-musta'arba wanda suka koyi larabci suka zama larabawa wadda al'arab al-musta'arba والعرب من ذرية إسماعيل ثم العرب هنا ذكر ذرية النبي إسماعيل يعني القبائل عند أكثر daga cikin ƴaƴan annabi ismail suna da yawa wada suna da yawa da akwai kinana da akwai ƙwarishawa da akwai kaza da akwai kaza wada a wani hadisi manzo Allah sama yake cewa inna Allah astafa kinana min walad ismail wastafa quraishan min kinana wastafa banu hashim min quraishin واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار من زال سمك سوى للي تبس ألا هذا من قبيلة تكنانة دكتكين آن النبي إسماعيل دكتكين قبيلة تكنانة أكهدو كما قريشاوة قبيلة قريشاوة كنا وانا بينا بكا قبيلة تنا عرفت قبيلة قبيلة من الرجال قبيلة واضح واصطفى قريش من كنانة ألا إذا في قريش هذا بالكنانة كما هل واصطفى بنو هاشم من قريش سو كما بنو هاشم ألا إذا فيسو دقتكم قريشا بك ذاك النوع أنا سوني أكي إزوار ذا أنزا فوش من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم قال يأتي واصطفاني من بني هاشم في ألا إذا في دقتكم بني هاشم sai manzo Allah ya ce fa ana khiyaru lalle ni zaɓaɓɓe ne min khiyarin daga zaɓaɓɓu min khiyarin daga zaɓaɓɓu Allah ya tashi ya zaɓa ya zaɓa sai ya zaɓo a gaban Hausa sai ya sa ake sanya magana sama sunaye guda biyu da suke bilala a kan wannan mana al-mustafa zaɓaɓɓe daga cikin zaɓaɓɓu hawa ha kuma lo al-mukhtar zaɓaɓɓe kenan da al-mukhtar da المصطفى شيء المصطفى هنا إشارة أكن تاتي وأكن لأكذا واضح من من من الاصطفاء واضح شيء كما المختار هنا هو سوى أبني أكذا كذا أكذا بلا أما لي كتن بيني معنى دي كتن يتكي دون كل واضح شنو كده الشيخ ذاك هنا محمد المصطفى محمد المختار واضح شنو كمان بيان ذا الزامي أكم أبن شاهد العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل النبي إبراهيم الخليل الخليل وتم درجاتي wanda ake kara ma annabawa shine mutumin da yake bada'i Allah yana san shi yana san shi yana ya kai makwana wajen san da yake mishi alhulla soyayya ce wadda ta shiga zuciya ta raba ƙarfin jiki asalin kalma ta alhulla a larabci to allah ba annabi ibrahim bala'in allah ne man za a tura bayyana allah ya rike shi bala'i kamar yadda ya rike annabi ibrahim inna allah ta kharani khalilan kamar ta ibrahim khalila allah ya rike ni bala'i kamar yadda ya rike annabi ibrahim sannan kuma hallo manzo Allah kalimul lahi ba amma ba annabi Musa magana sai yasa ake ce mishi Musa kallamu kalimul lah wanda Allah ya mishi magana to manzo Allah ma Allah ya mishi magana sai da aka ba a duniya ba ma shi annabi Musa a duniya aka mishi magana ko to manzo Allah sun da aka yi raji da shi aka hawo da shi zuwa ga sama saman da babu komai har ya ga haccen Allah amma bai zama Allah kamar da za ga ƙarin bayani kan haka Allah ya mishi magana ya ga ijaban Allah Allah ya mishi magana kaga shi ma maza da kula Allah ya haɗa mishi wannan bida ta annabi Musa da annabi Ibrahim waba kira wannan shine al-Khalil alaihi akan annabi Ibrahim waba da kuma annabi Isma'il kenan ولعل هو وسوسوس آل يسام عليهما أكن النبي إبراهيم ده النبي إسماعيل كوكما عليه أكن النبي إبراهيم كان كنا عليه يتي النبي إبراهيم ومن الدليل يعود إلى أقرب المذكور جميلنا كما إزواء أبونا قصد أكوابي وأنت أكوابي نقص شيء النبي إبراهيم ها عليهما أكن سسوبي النبي إبراهيم ده النبي إسماعيل كم وعلى نبينا كما أكن النبي مو أفضل الصلاة ما في فضل صلاة ما في فضل يبن الله في الملأ الأعلى كنا ما في فضل الصلاة يبن الله kenan mafi shi ne bahaushe yake fassara mafi fadalar tsira wa salam da kuma aminci tsira kusan kare ce yana da alaƙa da asalin ma'anar asala salatu lahi ala nabiyyin ya anbiya shi ne zikiru fi mala'il a'la Allah ya ambaci wannan annabin a matsaukakan mala'iku da suke gani shi ya yabe shi ya ambace shi kenan عليه أكن النبي إبراهيم وعلى نبينا كما أكن النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة نفي فضل إيرا شير أنبتا الله في الملأ الأعلى والسلام لكما أمين واضح wannan ya zama mana bayani akan asalin dangantaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ba ke sauke a cikin ayoyi da dama Allah yake cewa laqad ja'akum رسول من أنفسكم كل ربوا ألا يا توك منظور daga cikin kawunan ku balarabe zaɓaɓɓe daga cikin zaɓaɓɓu daga cikin ban wanda ya sai tsaka hannu a gaban manzara sama a kan danganta ta gantaka sallallahu alaihi wasallam wada sannan kuma zo da kan manna ma alamun ɗin ba a fi rasulun min an fusi daga cikin kawunan ku Allah ya tuho muku manzo daga cikin danganta ku mutum ne irin ku balarabe ne zaɓaɓɓe ne daga cikin larabawa ba wannan shi ne da yanzu nan ma ya gama mana bayani akan danganta ta magana kan wanda bayani ne mai yawa malaman fira suna rubutu akan haka mai yawa kenan ka gama da yawa ɗin shi a cikin ta a taƙaice wadda kusan ka iya cewa wannan asalin siran manzan Allah ce a takaice malam yake wani ba bayani to yanzu malam ne zai yi bayani akan shekarun manzan Allah sun sama da alaƙa su da annabci da manzanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malam ce wa lahu min al-umri thalathun wa sittuna sana minha arba'una qabla an-nubuwah wa thalathun wa 20 نبيا رسولا ملكة وله من العمر ثلاث وستون سنة من قال السنة يا رسول يا رب الدنيا إلى شكرا تتبعه صلى الله عليه وسلم من قال السنة ويا رسول وله من العمر ثلاث وستون سنة من قال السنة يا رسول يا رب الدنيا إلى من شكرا تتبعه صلى الله عليه وسلم هكذا sahabin shi abubakar rabi Allah anhu da wasu daga cikin sahabbin manzalar sama cikin shekarar manzalar sama sattun da wadda wannan ita ce mafi yawan shekarun al'umman manzan Allah ta sama sattun saba'in kaɗan ne za ka samu wanda ya kara haka wanda shi ne shekarun matsakarci kuma mafi yawa daga cikin shekarun al'umman manzalar sama to ne mana zai bayyana mana tauzi'i tauzi'i na shekarun mazalar sama lura da shekara nawa yayi kafin a bashi annabta shekara nawa yayi yana matakin manzo annabi shekara nawa yayi yana matakin manzo sallallahu alaihi wa sallam malaki ta minha arba'una qabla an-nubuwah daga cikin shekarun nan na mazalar sama shekara 63 da akwai shekara arba'in da ya yi kafin a ba shi annabci sallallahu alaihi wasallam sai da ya zauna tare da al'umma shi shekara arba'in shi kuma shekara arba'in ita ce shekarun da a kowane hali za a san halin mutum ta yadda an san baya iya canza halin shi wannan mutanen nashi sun mishi shaida da amana da gaskiya da ɗabi'u kyakkyawa da tausayi da kaza da kaza da kaza a wannan shekaru shekara arba'in ne kafin a ba shi annabci bayan ya cika shekara arba'in sai aka ba shi annabci da aka ba shi annabci yana matakin annabi malamai suka ya yi shekara uku yana mataki na annabi shekaru ashirin kuma ya yi su yana mataki na manzo amma nan malam ya mana ishmalu da ya ce shekara wa salasu wa ashirin da biyu wa rasula ya yi shekara ashirin da uku yana matsayin annabi manzo sai malaman tarihi da suka bibiya suka ce shekara uku ya ana yana a matsayin annabi an mushi wahayi ba a wajibta mushi ba isar da annabta an ba a wajibta mushi ba isar da wahayin da aka mushi amma in ya ga dama ya gaya wa wani kusa da shi kamar sun yawa abokan suka jiya ba laifin ba ne idan ka bayyana a matsayin annabi bayan shekara uku arba'in da uku ko sai manzanci ya zo wanda aka maida shi a matsayin manzo shekaru shekara ashirin goma a makka yana a matsayin manzo goma a madina yana a matsayin manzo wannan shi ne tauzi ina shekarar mazala arba'in kafin annabi shekara uku yana a matsayin annabi a garin duka wannan a garin makka sai kuma yin shekara goma yana matsayin manzo a garin makka bayan shi ne ya jira ya tafi zuwa ga madina ya yi tafi shekara goma yana a matsayin manzo sai allah maɗaukin zarki ya amshi a shi sallallahu alaihi wasallam wada al'allama ibn al-qayyim a cikin nuniyar shi wanda nuniya ta al'allama ibn al-qayyim sama da banki dubu biyar duka yana bayani ne akan masayi na aqida da sira da sauran ilmuka na addinin musulunci daga ciki sai yake bayani akan wani lokaci annabci ya zo ma wanda da su muke cewa fa wa'atat alayhi fa ashraqa shams an-nubuwati minhu fi ramadan al-alama ibn qayyim ke cewa shekara 40 ta zo ma manzon Allah kuma kai tsaye sai ga hakkan annabci ya bayyana daga manzan Allah ta sama a cikin wata na Ramadan annabcin da aka ba manzan Allah sama a wata na Ramadan wanda idan wannan shi ne shekara 63 gare shi a rarrabe shi ne 40 kafin annabci shekara uku yana a matsayin annabi shekara 20 yana a matsayin manzo wani zai iya cewa to kenan da bambanci tsakanin annabi wa rasul da bambanci tsakanin annabi da manzo نعم معلومات كتاب النبي من أوحي إليه ولم يوجب عليه التبليغ النبي شين وندا أكي مش وحي أما بقى واجب تامش بين دعوة دكرة إن يقد أما يتمنى الأمة شي كرامتش أما أمش وحي بقى واجب تامش بدعوة شي كما الرسول man wani ilayhi wa umira fi tabligh wanda aka yi mishi wahayi kuma aka umarce shi aka wajibta mishi akan mai tashi ya isar ma mutane kaga shine bambancin da ke da kanmu wanda shi yasa ba abin mamaki ba ne ba in ka bincika tarihi sai ka ga a shekara uku nan na bayan bayan na manzara kuma annabci ga a lokacin su abubakar su khadija su ali da hankali suka musulunta na'am manzara sun ya isar da musu addinin musulunci ba matsayin yana wajibi ba kan shi sai da aka bashi annabci aka wajibta mashi yin da'awa wa an zira a shi wata kal'akarabe kun fa an zira da makamanta haka wanda za mu kan insha Allah don wannan shi ne bayanin da ya shafi bangaren shekarun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai iya to abun mamaki ne ne mun karanta shekarun manzon Allah shekara nawa yana kaza shekara nawa yana kaza shi ne malamai suke cewa masoyi masoyi shi ne wani da yake bibiya rayuwar masoyin shi in kai tana son mutum za ka dinga bibiyar rayuwar shi kai har ya yake son abinci ya yake barci kai har ita da ina ya taɓa zuwa shi yasa malamai na musulunci masoya ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi babu wani abu daga cikin rayuwar maza da fasi sai da suka rubuta shi dukkan huwa jarida ko saboda dukkan da shi ilimi ne kuma ƙara imani yake wani ma a banza zai dinga bibiyar rayuwar ɗan bala rayuwar ɗan filim rayuwar ɗan siyasa baranta na rayuwar annabin ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan shi ne bayani akan haka sai makta na gaba da me aka ba mu magalar kuma annabci da me kuma aka ba shi manzanci mala ya ce lubbi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir wa baladuhu makka wa hajara ila al madina wa ba'athahu Allah bin nadarati 'an shirki wa yad'u ila at-tawhid mala ya ce cewa lubbi'a bi iqra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi annabci da ikra su ne ayoyi guda biyar na hadu na surat ikra surat halaq farkon surat ikra ikra bismi rabbika alladhi khalaq اقرأ وربك الأكرم الذي خلق الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وإنا قائم بدابر إنفاري نسورة اقرأ سوني وند أقبام من درس النبتي جسم وند ذكر أبن ذكر أنثى شيني أتاشى أي قراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق كرن تاد سنة وبوججنك وانجا يا هلبت يا هلبت متندب قدن جني اقرأ وربك الأكرم ككرن تاكنا من جرم وبوججنك وانا وبوججنك الذي علم بالقلم وانجا يتمر دا متن yaya zai yi rubutu da alƙalami ya sanar da mutum ilimi ta hanyar alƙalami allaman insani malam yara wannan dai ubangiji da shi ne wanda ya sanar da mutum abin da bai sani ba in kana neman ilimi ka koma gurin allah ka roƙi allah ka nemi taimako a gurin allah duk abin da za ka fara da ilimi ka fara da bismillah kowane irin ilimi in dai ilimi ne mai amfani allah zai taimaka maka zai adana maka kuma kowane ilimi za a karanta ga babin ikara wa rabbaka al-akram ya zanto ilimi ne wanda zai kara maka girmama Allah ko ilimi ne ya duniya ya zanto kana yin shi da kyakkyawan niyya zai kara saka ka girmama Allah ka girmama addinin Allah Allah ya kiyaye to wannan da shi da wannan ayoyi aka ba mu manzara sama annabci kissar ta zo a hadisi na بدء واحد وندى عائشة رضي الله عنها ترويته لنا في صحيح البخاري ورقم رقم حديث في صحيح البخاري نعم بدء الوحي من قال ثم لوك تندى يكي شكرا أربعين سي يكي يكي رسولنا عند يكي سوى خلوة أغاري هنا خلوة كافر يكي رسولنا أشرع أن تأتي كافي يا هلتا da aka shara'anta da itikafi sai aka goge hannu shi ne yanzu wanda sufiya suke shi itikafi za ka zauna ne a masallaci ka yi ibada ko shi kuma halwa za ka nemi daji ko ruwan daji ko wani gida wanda babu kowa ka gani to an share shi an babu shi da itikafi za ka kuma ya itikafi kana yin shi a kowane lokaci to manzo Allah sun ya kasance na ya itikafi wanda mafi rinjaye ta yana yi ne akan addinin da annabi Ibrahim ya bari haka sai yana zuwa ya yi wasu kwanakai sai ya dawo in ya dawo sai ya ɗauki abinci ya gurma ta shi kadija sai ya tafi haka haka sai wata mala'ika jibril ya bayyana a gare shi ya ce mishi ikra ya ce ma an da tsara ni ban iya karatu ba ta wani matsala fa la ya ƙara wa la ya fito alimun bila khattin hafizun bila darsin ba ya rubutawa kuma baya karanta wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ya rubutawa amma ya zo da littafin da ya gagara dukkan al'umma bai ya karantawa ya zo da littafin da ya gagara al'umma kenan tabbas ba karanta bai ba rubuta bai tunda bai ya rubuta bai ya karanta sai ce ikra ita ma ana da kawai ya mishi sau uku yana matse shi ƙarshe ya gaya mishi wannan ayoyin guda biyar wanda baka bayyana wa ursila bil mudassir ma yace kuma an turo shi da farkon ayoyi na fara na suratul mudassir su ne wanda malam zai bayyana mana su ya bayyana mana ma'anar su su ne ayoyi guda biyar in fari na suratul mudassir wanda malam zai mana bayani akan su insha Allah darasi mai zaman kashi kusan ba ayoyi guda biyar kusan aya guda bakwai farkon ayoyi guda bakwai na suratul mudassir da su ne gida magana ce in ma aya biyar ɗin hawa in ma aya bakwai ɗin fari almin da malama ya gaya mana ayoyi guda bakwai na fari da su aka fara mantala ta sama mandanci وأرسل بالمدثر أن بام من ذنب كما من ذنتي دا وحينا دا أكل مش سورة المدثر آية بقر فارد سورة المدثر واضح باين وحي fara da aka mishi aka bashi annabci na ikrako sai wahayi na gaba da gaba da mala'ika ya tsaya aka samu kasaratul wahayi sai ya kasance mafi yawan wahayi da ake mishi hukiyar salika hukiyar salika ta hanyar bawarki sai kuma aka samu wahayi na gaba da gaba na manzanci shi ne suratul mudaththir daga nan kuma wahayi ya zama ya ta farkowa shekara ashirin da uku alkur'ani yana farkowa shekara da ba ta wakana aka yi shekara ashirin da uku alkur'ani yana farkowa wani a madina a makka shekara goma sha uku wani kuma a madina shekara goma wada tunan game da abin da ya shahi ayoyi na almudarsa insha Allah za mu ga darasi a kansu shi yasa su ba mu gabatar da su ba nan ayoyi na guda bakwai na hari da suratul mutaffir ba da ce wa baladu makka garin manzon Allah za kama ita ce makka an aka haife shi sallallahu alaihi wasallam wa baladu makka garin shi makka ya kasance manzon Allah ta kuma yana son makka yana son makka sosai lokacin da zai yi hijira saboda mushrikai sun takura mashi zai wuta yake cewa wallahi innaki la khayru ardillah yace makka wallahi ke ce mafi alkhairin kasar Allah wa ahabbu ardillah ilayya kuma ke ce mafi alkhairin kasar da nake so mafi kasar da nake so daga cikin kasashen da Allah ba zai sarki ya halitta wallahi daula anni ukhrijtu minki ma kharajtu inda ba dan ba mutanen cikin ki sun mutane wallahi ba na ba zan fita manzala ya kasance yana kan makka ce sa wajibi ne a kanka kaso makka kaso mutanen makka al'umman makka dalilin san da manzala ya ke mata dole ne kaso madina kaso mutanen madina dalilin san da manzala ya ke mata tun da bayan hijira dukkanin makka bayan fatu makka dukkanin makka da madina sun zarto musulunci da galaba a kan Allah ce maka sai mala ya ce wa hajjara ilal madina kina sai magana ya yi shira zuwa ga madina wadda magana su zama an makka ne ya yi shira zuwa ga madina asalin shi an makka ne matabbacin shi mazaunin shi madina da ya yi hijira zuwa gare shi mala zai yi bayani akan mecece hijira bayanin hijira da alaƙa da tauhidi da amfaninta hali ce wa hajjara ila madina sai hijira zuwa ga madina asalin kalma asalin sunan madina ya tsiri to da manzon Allah ya hijira zuwa ga ta yana a cikin ta ya tsiri ya sanya mata suna madina bin birni to na kaga tun daga sai ma ya ce wa ba'athahu Allahu بالنزاهة عن الشرك الله رب الزكيات ومنزع الله صفرة بالنزاهة عن الشرك دا بركتي أكن أبر شركة النزاهة شيء إعلام يتضمن التحويل سنوى ودا أسكن سنوى دا أكن صورة سنوى أكن أبرع ثم ذلك سنوى الله يتوشي da karkati akan abar shirka da dukkan abin da zai fi zuwa ga shirka ويدعو إلى التوحيد وكما يكرا زوا بتوحيد وتوسع وبالدعوة إلى التوحيد يكرا زوا بتوحيد Allah ya turo manzara sama babban aikin shi shi ne ya yi kira zuwa ga abar shirka ya yi gargaɗi a kan abar shirka ya yi kira zuwa ga tauhidi kenan aikin manzara shi ne adda'awatu ila la ilaha illallah la ilaha annabara ta alshirka la ilaha babu abin bauta kinan an koyi dukkanin abin da ake bauta kuma bayan Allah shirka ce illallah tabbatar da tauhidi da ibada da Allah mawucin sarki shine addu'a da tauhid kinan shine aikin manzo Allah ta sa bayanin abinda la ilaha illa ta kunsa na hukunce hukunce da kuma addini da baki ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كي ذكر من النبوة دعك تروس أي جنسو كلا gargaɗi akan abin shirka da kuma kira akan ayyuka da tauhidi aikinsu a bar tsagutu shi ne shirka a rike da bautar na maɗaukin sarki a tabbatar da tauhidi da wani shi ne aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahi abin kunya ka tambayi musulmi yana cewa shi masoyin manzon Allah ne ka tambaye shi da zai iya baka ba wasu bayanai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga yan jarida wata ran suna tambaya wasu abu guda bakwai za ka hudu a kan list duka mutum ya zano har ya hudu guda goma wasu abu guda kaza za ka hudu a kan mawaki kaza wasu abu kaza za ka hudu a kan an babu kaza wasu abu amma inda za a tambaye shi wata abu guda biyar a kan annabinka wallahi wani kaza yana dariya wallahi musiba ce wani sun ma'aikatan manzana ba ya ce baka mai sunan shi aka ji aka yau ba ma aifin shi ba musa ba ma aika akwai matsala barantana ka je zuwa ga ma'aifin shi wani an tambaye shi ma'aifi wace ce ma'aifin manzara ya ce khadija har wannan jahili ne fitin akwai matsala kuma alhali ma ka tashi ka gina ta shi masoyin manzara wani da za ka tambaye shi ina aka yi maza Allah wallahi ya iya maka gida ya ce maka musa wallahi da kuma ne wallahi shi yasa dole ne a dinga da'awa dole ne a dinga kira akan a tashi a wuri wallahi inda a ce wa'azi da baki ɗaya na malamai zai ranka da akan dole a tashi a neman ilimi akan bayani akan neman ilimi da fara neman ilimi wallahi ba a yi ba sa saboda mutane dubunnai jahili dubunnai dubunnai jahili sun jahilci abin da yake da tilas to wannan zai kasa ne amfanin wannan littafi ya taskace maka abin da ya kamata mutum ya sani da kuma tambayoyin da za a mishi a cikin kabari kenan da haka mutum yake ba da amsa ba in ya mutu ba za a zo a ce a zo a yi mishi wani dama da lafiya ya ga wani tsoho wani malami ya ci goro ba tauhidi ba tsoron Allah yana kasuwanci yana damfarar mutane ya zo amshi helar da aka yi da aka yi bunna da shi ya ce ya amata da umma take ya abdullahi na miji ne wa idza ka alaka malakani annabika wallahi in ba na turki bane ba yi ba na asali kuma ma azaba take kara mishi domin bid'a ta yi akan kabari musamman in ya san za a yi shi ya ki hanawa kuma ya yi umarni ya ce ai kuma damfara ce da suka hudu wannan abu don su dinga cin kuɗi duk wanda ya wannan addu'a kuɗi ya kira an bai rasu da rashin mai zaman kanta su zo su koya mutane ku yi ƙudurin haka ku yi aiki da haka ba su koya wallahi wa ta'ala Allah ke shi ko asalin wannan zagayen da ake da da hero ba ibada bace ba ba komai bane ba a da kuraye suna cin naman mutane da sauransu to in aka zagaye kuraye suna tsoro sai su ta tabbatar ko da igiya ce aka sa su za a kama su ba za su wasu tone kabarin mutum to yanzu tun da babu kuraye sai kurayen malamai suka amshi ko Allah ke Allah ke alaƙa da kai shi yasa wallahi da karatu yana da muhimmanci kasuwanci da ko wanda za a ga suna da magana a tsakanin su su malaman wallahi an jima ba ya bawa su mutane da yi tsoron Allah a gurin rasuwa a gurin suna jika biyar suka da suke bada amma a gurin rasuwa ya ga jika da biyar na hujjo Allah ka yi suna yi yadda ka ga likita in ya ji shiru shiru haka ne arziki shi a ga yake yadda ka ga mai faida da yake suna gawaki in ya ji shiru shiru kai da gudu ina ba kasuwanci yau arziki shi a rabar to su ma sun ɗauki arzikinsu a jahilcin mutane shi yasa Allah ba su taɓa yarda a koyar da mutane da tauhidi ba su taɓa yarda a koya mutane sunna a koya mutane addini saboda suna ganin kasuwancin su a daɗe Allah kiyaye Allah ya albarka da sai abinda muka faɗi daidai Allah ta yi inda za mu sa ta ba da wanda kuskure Allah ya fata mana insha Allah a darasi na gaba in Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi kuma eh daga inda muka tsaya in Allah tabaraka wa ta'ala shine dalili akan haka da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya albarka da sai a cikin abinda muka gani insha Allah subhanallahi wa bihamdihi نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك